الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من يمتي تا لهدي goma ga watan azumi sannan shi ne majalisinmu na goma na tafsiri daga wannan masallaci masallacin al'afat cikin anguwar nasarawa a garin gombe inda muna nan cikin suratul bakara ne yau za mu tashi aya ta 282 ita ce mafi tsawon aya a cikin alkur'ani mai girma muna yi wa masu kallonmu da sauraronmu sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun tattauna matsaloli da suke ayoyi da suke da suke baya da ita mun ta ayar ta ƙarshe shine ayar da wanda ake bin sa bashi idan kasuwanci da mu aka ce riba haramun ne ba za a yi riba a kasuwanci ba a saye da sayarwa babu riba saboda neman adalci na shari'a sai ta ce wanda kasuwanci ya kama har akwai bashi wanda zai biya bashi ya kasa biya a ɗaga masa ƙafa muka faɗi dalilai na falala ga wanda ya daga kafa ga wanda ake binsa bashi muka faɗi wanda bai dace a daga masa kafa ba a bashi wanda ya dace in ka kayan kama ka ɗauka shine wanda da gangan yake biya kuma yana da iko sannan Allah ya cika aya da take bayanta da cewa a ji tsoron Allah to a yau zai mana bayanin yadda ake yin bashi da ka'idodin bashi din a wannan aya mai doguwa wacce ake ce mata ayatul dai Allah ran ba a karanta mana ita
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana a cikin wannan sura mai aya mai albarka cikin suratul baqara ya ayyuhalladhina amanu nasu za mu karanta ayar ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya akwai guraren da nake so masu sauraro ku rike sai zama kaman class ne ta yadda zamu ke tafiya da ka'idodi wanda za a yi saukin gane su ya ayyuhal ladina amanu anan gurin a rike da muminai ake magana ya ku waɗanda kuka yi imani a rike amanu dinnan idza tadayantum idan tsakanin ku za ku yi bashi kaga kamar mufa'ala ce mutum biyu ne a wajen idza tadayantum idan ku biyu wani zai ba wani bashi wani zai bayar wani zai karba me ake nufi da tadayantum ita bashi me ake nufi da bashi za mu tattauna a kai shi insha Allah ta'ala ila ajalin musamman zuwa wani lokaci da aka keɓance kafin mu ce bashi shine ibara ne an kulli mu'amalatin kana ahdul iwadaini fiha naqdan wal akhar fi dhimma nasi'a shine wani abu ne da za a yi ɗaya ya bada kaya ɗaya kuma kuɗin kayan yana wuyansa ne ba yanzu zai bayar ba sai daga baya kaga idan za mu yi saye da sayarwa zan baka kaya ne ka ban kuɗi a take ko in baka kaya ka ban kaya irinsa daga an ba da kaya an ce babu kuɗi ba yanzu ba wancan zai bayar to in kuka bar shi sunansa bashi ya zama riba a in kuka bar shi sunansa kasuwa kai ciniki ya zama riba amma kana ji ana cewa ba kuɗin ba yanzu ba to sai ka ce to mu canja ba saye da sayarwa sunansa ba kasuwa sunansa ba sunansa bashi sai ya koma hukuncin bashi kamar yadda muka yi magana jiya to wannan shine bashi ya zama da ɗaya ya bada kaya ɗaya kuma bai bada komai ba a wuyansa ne kawai nauyin ke kai ni kuma ina bin sa zai biya ni nauyin abin da na bashi na kuɗi ko na na mota ko na abinci ko na gida ko na wani abu shine bashi to Allah subhanahu wataala yake cewa faktubuhu ku rubuta shi ku suwaye eh suwaye ku din eh eh mu'minai ya ayyuha alladhina amanu mu'minai ina so ku bi ni har zamu je wani wata gaba babba ku mu'minai musulman nan faktubu ku rubuta shi walaktub bainakum ya rubuta a tsakaninku ko katibun mai rubutu ƙwararre wanda iya rubutu lauya kenan bil adli da adalci wala ya bakatibun an yaktuba kama allamahu Allah wanda ya iya rubutun nan kar ya ki ya rubuta kamar da Allah ya sanar da shi an ce zo ka rubuta mana duk wanda Allah bashi baiwa yayi hakuri jarrabawa ce Allah ya bashi ya tsarkake zuciyarsa zai samu lada akan ta falyaktub ya rubuta walyumli lillazi alaihi alhaqu wanda ake bi bashi shi zai faɗi dictation zai shifta din shi zai ke faɗa a rubuta kun ga adalci da shari'a ku me dalili ni da na bada bashi in an ce in faɗi rubuta in wannan bai san me zan rubuta ba zan in bani da imani zan iya masa ringizon ƙuri'a zan iya rubuta ƙuri'un da yawa amma kai da ake bi bashi kai muka fi tsammani za ka yi adalci ko da ba ka rage ba amma dai ba yadda za a dama a ce za ka ƙara to kai da ake bi bashi sai ka yi ta dictation an yi wanda ya ba da bashi sai a bashi ya duba ce eh daidai ne sai a sa hannu waliyum lazi alaihi alhaq wala yattaqillaha rabbahu kuma yaji tsoron Allah ubangijinsa wala yabqas minhu shay'a kar ya rage kar kuma ya ƙara fa'in kada lade alaihi haƙo idan wanda ake bi bashi safihan wawa ne au da'ifan ko mai rauni ne kamar yaro aula ya statuwa an yi millahuwa ko kuma saboda raunin ƙwaƙwalwa ba zai iya shiftar ba ma yake dictation yake fara a rubuta faliyun ne waliyu bil adali wakilinsa sai rubuta da adalci ko babansa ko majibincin lamarinsa ko lauyansa kamar a yanzu sai mu ce ko lauyansa wasu ta shido shahidai ne min rijalikum idan kun tashi neman shaida ana so lalle ai shaida a nemi maza guda biyu min rijalikum na daga mazajen ku kusuwa mu'minai daga nan kai disqualifying musulmai da ba musulmai ba a cikin shaida za mu zo mu tattauna matsala din min rijalikum ku ayyuhal ladina amanu fa illam yakuna rajulaini idan ba a samu maza biyu ba fa rajulun to ko namiji ɗaya ma aka samu amma sharadi a bashi wamra'atani a samu mata guda biyu su tsaya a matsayin namiji ɗaya mimman tardawna min ash-shuhada'i wanda kuka yadda da shaidan su ba kowace irin mace ba mazan mazan ma ba kowane iri ba wanda kuka yadda da shaidan su to su matan yadda me yasa abin da yasa aka ce guda biyu an tadilla ihdahuma ko ɗaya ta rude fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ɗaya sai ta tunar da ɗaya shari'a kenan ta musulunci nan ma ku rike gurin in maganan ɗaya tunar da ɗaya ne to ai namiji ɗaya da mace ɗaya ma zai iya tunatar da ita me yasa sai mata biyu ɗaya ta tunatar da ɗaya wannan sai shari'ar musulunci akwai hikima a ƙudundune cewa ba namijin ne za a samu mace ɗaya ya tunatar da ita ba in ta rude a'a mace ta tunatar da ƴar uwarta mace wala ya bashu hadawu idza madu shaido in an kira su kar su ki in dai an kira su su amsa wala ta samu kuma kar ku kosa an taktubuhu ku da za ku ba da bashi za ku yi bashi tsakaninka da dan uwanka kar ku kosa an taktubuhu ku rubuta shi kabira sagiran au kabiran ila ajali komi yawansa kuma komi kankantansa a rubuta bashi kun san ba haka ake ba zalikum aqsatu inda Allah wannan shine zai fi muku nitsuwa a gare ku a wajen ubangiji shi yafi adalci wa aqwamu li shahada shine kuma zai fi karfafa shaidunku ya ba su courage saboda gashi a rubuce wani shaidan ya manta amma rubutu zai tunatar da shi wa adana Allah tartabo kuma shine yafi kusa ba za ku ke samun shakku ba wata shaidan fa wallahi takaddar ma za a kawo kaga rubutunka ne amma ka manta yaushe kai ta to ina komai ba a rubuta ba ma kwata-kwata za mu zo mu tattauna matsalan manta shaida ne mantawa illa an ta kuna tijaratar sai dai in saye da sayarwa ne hadiratan kuma atake ake yi tudiru na habaina kuma wanda kuke tafiyar da ita a tsakaninku ku suwaye muminai falaisa alaikum jinahun Allah tattubuwa ita ba ku rubuta ba ba wai akwai laifi ba in an ce ba wai babu laifi kenan ana so a rubuta din to shi ma sai Allah ce wa ashidu idza tabayatu in ba ku rubuta ba amma dai ku yi shaidu a lokacin sayarwar ma a sayarwa ma ba a bashi ba ma a nemo shaidu kun ga mu al'adar mu hausa fulani ina nufin musulmai mu al'adar mu dama shaida kusan ta zama kamar wajiba ce kisa tsari da muke da shi na na jauro da dagace da hakimi wannan babban tsari ne mai kyau tsari ne mai kyau shi hakimi da dagace da jauro fa'idansa su sun san duk wani lungu akwai filin da zaka saya wallahi idan wanda ya sayar maka ya rasu bayan shekara biyar in ka dawo in ba joro ba wanda zai gane gurin in ba hakimi ba wanda zai gane in ba daga ce ba wanda zai gane gurin yanzu ko irin filaye da ake saya din nan ƙwararrun wanda suka san guraren fili wala an ka sai fili kai wata biyar baka je ba in an kai ka wani jejin ga bikom ga komai yau da takaddan ta bata ko ai ka samu matsala amma kana fito da ita akwai adilla dillalai masu nuni ka tafi lan'an sabe za a ce za a kai ka gurin wala yi don rakatibin wala shi kar a cutar da mai rubutawa balle kuma mai shaida dukansu kar wajen mai rubutu ya zo zai ba da gudunmuwansa a yi ta gaya masa magana a yi abin da za a cutar da shi haka mai shaida wa in ta falu in dai kuka cutar da su fa'in na uku zo ku bi wannan fasikanci ne wattaqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah in dai ka ji tsoron Allah ubangiji zai baka ilimi wannan falalan jin tsoron Allah ke ne mutum yana so yayi ilimi yayi albarka ilimi karatun da zai yake ganin haddansa ba ta rawa yana gane karatu sakon sa na isa albarkar karatu na fitowa to ka ji tsoron Allah jin tsoron Allah kadai hanya ce da zai dora ka akan kokolwarka da suka budu wallahu bi kulli shay'in alim Allah masanin dukkan komai ne ta'ala bari mu dawo kan matsaloli wannan ayar harkar bashi a cikin mu'amalat malamai suka ce min a'zami wasa'il bathi thiqati bainal muta'amili yana daga cikin mafi girman abu mai ƙarfi da yake ba da tabbas da kwanciyar hankali da nutsuwa tsakanin muta'amilai ne waɗanda suke mu'amala mutum biyu na yadda da kai zan baka bashi kana karɓar bashi a guri na amma rubutawan yan yana da taimakawa sosai kuma wallahi ko ƙaramin bashi ko 'yan shagunan nan da muke yi wani lokaci baka gida da gaggawa za a je a ce a karɓa ya rubuta wala wani lokaci sai an zo sai a ce malam ana bin ka bashi fa ba a warware kaza din nan ba ban warware kaza ba eh yanzu akwai abin da ake bi na eh sai ya dauko takarda sai a ce sai ya ce ranan dama yana rubuta sunan mai karba ranan wane ya karba ranan wane sai a kira yaron sai ya ce eh kwarai na karba ba a biya shi ba da yawa yana faruwa to wanda ya san in ka karba ana rubutawa to zai samu nutsuwa a kanka to wannan kuma sha'ani ne na ƙara faɗaɗa mu'amala bashi yana daga cikin abubuwa islamic economics da yake ba mu nitsuwa yake faɗaɗa mana mu'amala saboda ba kowa ne ya mallaka ba ba kuma kowa ne da ya mallaka yake da abin da zai yi da shi ba ku rike wannan abin guda biyu ba kowa ya mallaki kuɗi ba so da haka ba kuma kowa da ya mallaki kuɗi yake da abin da zai yi da kuɗi ba ba kuma kowa ya mallaki kuɗi yake da abin da zai yi da kuɗi ya iya abin da ake da kuɗi ba zai yi gashi ka mallaki kuɗi amma baka iya mai ake yi ba wani wanda ya iya sai ya karbi bashi kai kuma sai ka samu ladan bashi shi yanzu bashin da ka bayar sanadiyarka wanda ya iya mu'amala ya ɗabi ma'aikata an rage talauci a cikin al'umma da dukiyarka wannan ladan ya isa duk wani riba da za a baka wallahi wani yanzu dukiyar tana nan tana makare kai akwai wani wallahi zai iya bawa Najeriya bashi a cikin 'yan Najeriya za a iya samun mutum biyar wallahi wata shekara bajan na wata shekara a ce shugaban ƙasa your excellency sa ba sai ka ciyo bashi a MY dinta IMF ko ba sai ka nemi IMF ba sai ka nemi waye ba mu din nan zamu ba wa ƙasar bashi kuma non interest loan ne ƙasa ta ju a shekara guda a miyar mana da kuɗin mu wallahi za su iya saboda suna da kuɗin a makare an rasa maya za a yi da su gwamnoni nawa farkon cin zaben su a rasa da kuɗin su da Allah ba suke ba wa jiha bashi a yi ronin jiha wata ɗaya wata biyu a rufa wa jiha asiri to wannan bashi hanya ce ta faɗaɗa economic na duniya da economic na tsakaninmu da economic small scale large scale da duka wa'annan harkar kasuwanci din nan ƙanana manya da sauransu bashi babbar hanya ce amma wani irin bashi non-interest loan mai tsari mai tsafta ibn al-arabi yake cewa ayatul uzma fil ahkam wannan babbar aya ce a hukunce hukunce mabniyatun jumalan min al-halal wal haram wanda mubayyinatan ko kuma bayyinatun jimal jumalan wanda take bayyane wasu jumloli na halal da haram wa fi asli masail buyu wa kathirun min al-furu imam al-qurtubi imam al-imam imam ibn arabi yake cewa zamu ambato mas'aloli da yawa a ƙarƙashin wannan aya din masala ta farko mun yi magana mai ake nufi da bashi bashi shine mutum biyu ɗaya ya bada kaya ɗaya kuma kuɗin kayan ko abin da za a fanshi kayan ba yanzu zai bayar ba sai dai kawai yana wuyansa har zuwa wani lokaci sananne da aka rubuta shi wannan ita ce matsalar mutu farko matsala ta biyu Allah ce za ta dayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu ku rubuta shi idan za ku yi bashi zuwa wani lokaci ku rubuta shi to wannan rubutawan to daga nan zan fara baku ka'idodi wannan ka'idan da zan baku har mu gama ayar a haka za mu yi tafiya da ita har mu gama idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu nan al'amru a wajen malaman usulul fiqh yana daukar abu biyu ne ko uku wani lokaci sai iya zuwa umarni amma ba zai fita daga cikin abu ɗayan ukun nan ba na ɗaya menene na ɗaya in aka mana umarni shari'a mai zikin nuna mana wajibci in ba wajibci ba fa mustahabbanci in ba mustahabbanci ba fa mubah ya zama halal ne kawai haka mubah ja'izi yawwa ja'izi kamar yadda bahaushe yake bada ja'izi ne kawai ko kai ko kar kai duk ɗaya mustahabbi kuma kai shi aka fi so wajibi kuma dole shi zaka aikata to wannan ayar sai malamai suka yi sabani shin faktubuhu a rubuta bashi wajibi ne ko mustahabbi ne jumhurin malamai ina so in kun rike har mu gama karatu haka zamu tafi jumhurin malamai duk wanda aka samu umarni a ayar a hakan zamu yi ta tafiya jumhurin malamai suka ce rubuta bashi ba wajibi bane mustahabbi ne mustahabbi ne malikiya ko kuma hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila kaga an gama aikin jumhur dukkan sun tafi akan haka ne amma dan an ce matsala shine jumhur ya tafi ba shi ke nuna dole ya zama shine ingantacciyar magana ba da yawa da yawa shekul islam bin taimiyya da yawa ibn abdulbar almaliki da yawa imamun kurtubi da yawa ibn al'arabi manyan bujimaye a mazhabobi din nan da yawa za ka ga a ce wannan mattafaka alaihi fuqaha'ul arba wa huwa qaulun marjuh kuma ba shine magana ingantacciya ba to sai aka samu wasu kamar imamu tabari shi imamu tabari ne da kuke gani ya kai matsayin a ce yana da mazhaba saboda bunƙasansa a cikin ilimi amma Allah bai ba shi ɗalibai da suka tsaya suka yi wa karantarwansa hidima ba aka tattara ilimin mukansa ba don haka ba da sai an samu mazhaba tabariya saboda ake da malikiya shafi'iyya yanzu abu dawudu zahiri ba baya-baya ba ne amma ta zo kira da kusan mazhaba bicin gashin kanta saboda an mata hidima ko ya tsaya mata hidima to imamu tabari karkashin wannan ayan a cikin tafsirinsa ya tafi akan wajibi ne yin shaida kun gane mutum daya tahir ibn ashur yayi supporting maganan shi ma a cikin littafinsa ya sunan littafin tahir ibn ashur at-tahrir wal tanwir babban littafi shi ma ya tafi akan haka sannan dawudu zahiri mashabar zahiriya suka tafi akan wajibi wannan kuma ita ce magana mafi inganci wajibi ne rubutawa wannan ita ce magana mafi inganci to za mu yi ta tafiya a gaba duk inda ko ga an ce akwai sabani wajibi ne ko mustahabbi ne za mu tafi jumhur za su ce wajibi waɗannan mutane da na faɗa kuma za su ce jumhur za su ce mustahabbi sauran za su ce wajibi daga mun zo man an ce nan wajibi ne ko kaza sai ka ce jumhur sun ce wajibi a qahir ibn ashur imam tabari dawud zahiri sun ce wajibi ne har mu gama ayar haka za a ce ka'idan ta zauna to anan gurin sai aka tafi shin rubuta wajibi ne ko kuma mustahabbi ne a common law da ni ga barista zan yi magana ta kai tsaye ba abin da ya dame ni yawa in akwai sauka shoulder zai zai dan yi min haka a common law ta nassanta za a rubuta bashi wani abu ne mai kyau mai karfi wanda ya dace a ce an rubuta shi ko da bai zama mandatory ba abin da ya sa da kira shi da wannan terminology din ta yadda da ba a rubuta ba in aka zo za a hukunta waɗanda ba su rubutan ba ba za a hukunta su ba ma ba su kyauta wa shari'a ba shari'a ta so a ce a rubuta don kai a taimake ka a dukiyarka don ƙasa a rage mata nauyi da wahalan cika musu kotunsu da cika musu prisons ɗinsu in an rubuta zai rage musu aiki sau da aka yana nan a cikin abin nan tsari na doka sau da aka rubutawa mu a shari'a wajibi ne a rubuta wanda ba su rubuta ba su kyauta ba kuma za su iya saka al'umma cikin rudani matsala ta biyu wasu ta shaidu shahidai ne min rijaliku shaidu guda biyu min rijalikum ku suwaye musulmai nan gurin malamai suka yi sabani wasu ta shaidu din nan neman shaidu wajibi ne ko kuma mustahabbi ne jumhur suka ce wajibi abu da abin nan dawudu zahiri da imamu tabari da attahir bin ashur suka ce wajibi ne a nemi shaidu ba shi ke nemi matsalar ta kare eh jumhur suka ce mustahabbi ne ka'idan ai na faɗi ka'idan ko har ce da yayi kuskure ai na riga na faɗa ai kun gane ni mala'ika ne a'a ba dan adam bane harce na zai yi kuskure to dadin tunda na bada maxim din an rike ko na juya haka na wane kuskure wanda na fada na farkon ne dade ka ji shi kawai alaran magardi to kuskuren harce ne ina nufin jumhur mustahabbi Dawudu Zahiri da Imam Tabari da Tahir ibn Ashur bawan Allah kenan da tafsirinsa akwai abin sha'awa in ka haɗu a larabci wajen karanta shi suka ce wajibi ne ayan nan nassi ce akan shaidan kafirai wannan ayar tana nasan cewa shaidan kafirai da yara da mata ba za a karba ba wasu shaidu shahidai ne min rijalikum muminai kuma sarka banda kafirai banda yara banda mata za su yi shaida ba za mu zo muga in akwai shaidan a ina ne sannan in sun yi shaidan ya hukuncinta sabanin common law sabanin common law sabanin eh su ba su da matsala eh su ba su da matsala su ko yaro ne zai iya yin shaida ko mace ce za ta iya yin shaida ba su da matsala kawai kowa in dai akwai sanity da kuke fada ba ba insane bane yana da kwakwalwa ya san me yake yi namiji ne mace ce yaro ne ya kai shekarun da za a iya karba musulmi ne kafiri ne ba majuse ne zindiki ne kawai in yazo shaida su ba ruwansu common law kana ji common ma'aika san da matsala duk da cewa shaidan yaro kusan ni akwai malami na na law a kusa shaidan yaro suna ce mata akwai corroboration ko akwai abin da ake ce masa corroboration a wajensu sai a dan sama mata karina a dan sama mata dan abin da zai kara mata dan karfi dan wani abu da zai abin nan to kaga dai kusan alhamdulillah kusan ana ta dan tafiya da shari'a din ne cewa shi ma kenan is not independent dole kamar kamar kamar lalura ce dai za ta sa yaron ma in dai har ana kawo wasu dan abu a gefe kamar yana nuna kenan laluran ce za ta tura shi wanda zamu zo mu gani mu ma a shari'a islamiyya maganar lalura ne a inda aka ce yaron ma zai shaida ana ana saka musu lalura a inda mace za ta yi shaida ana saka mata lalura to daga jumhur na ahlul ilm ba su yadda yaro zai ba hanafiya malikiya shafi'iyya ibnu tabari tahir ibnu ashir wannan kuma duk sun hadu yaro da mace da wanda ba musulmi ba kafiri duk ba za su yi shaida ba shahidai ne min rijaliku wannan kuma saboda alkali a rage masa aiki saboda a kare shaida ta mutane a kare dukiya ta mutane masala ta gaba fa illam yakuna rajulan fa rajulun wa imratan in ba a samu maza biyu ba to shi ma a common law ko namiji ɗaya su ko mutum ɗaya ne zai shaida ba su da matsala amma mu a wajen mu minimum of two ne minimum of two maza kuma a bashi za mu zo watakila wanda ba a bashi ba idan ba a bashi ba ko kuma wani makamancinsa in aka samu ɗaya ake yi in aka samu shaida ɗaya mu a wajenmu to kai mai kaya da ake muka shaida sai ka hada da rantsuwa sai zama rantsuwa matsayinta ne to idan muka zo idan muka zo in aka samu mata biyu fa za su yi shaida su kare aka samu sannan aka samu namiji ɗaya maimakon a samu mata biyu sai aka samu mace ɗaya ce za ta taya shi shi kuma ya za a yi rantsuwar na akwai rantsuwar kowannan mata ɗayan ta ɗau matsayin ba za a sa a yi rantsuwa ba wannan fa duddan a kare dukiyarka ne fa duddan kar a ke rigima a cikin al'umma ta so da aka biyu aka faɗa wannan guda biyu ɗin shi ne shaidan da aka ce za a yi sannan kuma namiji ɗaya da maza biyu ɗin a harkar dukiya ne kaɗai aka yadda mace a harkar dukiya kaɗai shaida na dukiya ne kaɗai aka yadda mace ta shigo a nan ne kawai za ta zo ta yi shaida saboda abu ne da yake yawan maimaituwa idan aka takaita aka ce su ba za su shigo ba za a takura al'umma musulunci kuma yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wannan dai har nan ma tukmilu tukmilu al-iddata ne saboda a zauna lafiya amma saye da sayarwa ba a ce mata za su yi shaida ba sai a bashi me yasa saboda saye da sayarwa akwai alternative da yawa cikin alternative akwai me akwai rahan akwai rahan akwai jingina za mu tattauna kanta a gaba matsala ta gaba mata yadda kuka ji mun ce ba ta shaida sai a na dukiya kamar bashi to hakan kuma al'amarin yake ba sa shaida a criminal cases ba sa shaida marital cases ba sa shaida divorce cases duka wayannan mu a shari'a babu gairu jaiza a magana na bafi tarun malamai gaba ɗaya haka suka tafi ba su shaida a wayannan cases din ba matsala ta gaba wasu malamai sun halatta shaidan mata su kadai a wasu issues a wasu matsaloli kamar matsala ta aihuwa kamar matsala ta aihuwa za a yi shaida kamar matsala ta yaron nan da aka haife shi ya yi kuka ko bai yi kuka ba kun sa akwai matsala mai saɓani babba a mazhabobi guda hudu din nan matsalan yaron jariri kukansa da rashin kukansa da cikansa wata biyar matsala ce wanda take da saɓani mai yawa wasu suna ga yaro daga ya kai wata biyar ko ina hada kuma jimo kalko fi bata ne umi arba'in na yawman nutfatan kwana arba'in yana digon mani ko sun mai kuna alakatan misal zalik sannan ya zama digon jini kwana arba'in ya zama kwana nawa sun mai kunin mutugatan misla dalik sannan ya zama tsoka kwana arba'in ya zama na sun mai yusalu ilaihil malak fayin fa kufihin ru sana aiko mala'ika ya busa masa rai a kwana nawa kenan a 120 ba kwana 120 wata nawa ne wata hudu za a busa masa rai a wata hudu ne ko in ya shiga wata na biyar shi ne wata biyar inda nake gaya mu in ya shiga wata na biyar idan ya shiga wata na biyar akwai masailul fiqhiyya masu yawa da wasu malaman fikihu kamar musamman hanabila suka gina a kai na idan yaro ya shiga wannan wata na biyar in aka yi barinsa za a masa wanka za a masa sallah za a kai shi magabarta za a masa suna za a masa yanka idan baka masa yanka ba suna cewa kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi har ma samun samun ceto da za ka yi ran kiyama rashin yankan da ka masa ka zama disqualified akan wannan yaron malikiya suka ce sai ya fado da kuka idan ya fado da kuka ne daga nan za a fara maganar hukunci daga nan za a fara maganar za a masa suna za a masa yanka za a yi kaza sannan muka dawo matsala ta gado shin shi ma wannan kashe-kashen ne to a irin wannan gurin in aka tashi neman shaida ba za a nema mata kai namiji ina kake matsayaci ka shiga wata duniyar ka ina ka san me faru mace ce ina wacce ta karbi aihuwa ya karba eh yayi kuka kuma uwar za ta san yayi kuka ne wacce ma su ma take lokacin aihuwa hankalin ta fita yake amma macen da take gurin an yadda an zo ba da shaida magada su ce a su wallahi barin barin kanin su aka yi wannan kanin nasu ba shi da gado saboda haka a cire su zai rage musu kaza za a wancan daki za a ta ce zo a yayi kuka za a rage wa ɗan ɗakin can gado a yayi kuka a ɗan ɗakin can kuma za a ƙara musu gado a yayi kuka sai a zo maganar kuka sai a yi hukunci to malamai suka ce a irin wannan za a yi amma ku ji kufai ku ji ƙarshen maganar malamai suka ce liddarura shi ma wallahi lalura ne duk inda ga macen nan da ake magana lalura ne malikiya suka halatta shaidan yaro ƙarami sun halatta shaidan yaro ƙarami ame idan aka yi fada tsakanin yaro da yaro aka jiwa wani yaro ciwo aka zo za a yi kisa aka zo za a yi hukunci za a duba mai za a yi mai shari'a za ta yi to a nan za a kira yara su yi shaida a ciwo da suka ji a fada da suka yi a tsakaninsu su ba da shaida kai alkali kwakwalwarka ne za ta iya baka su zo su maka balakwace ba shi ne farkocin zuwa shirme za su yi ta maka eh wallahi ai shi ne wancan ya hau dutse to da ya hau dutse wani kuma ya zo ya kama wancan ya kama rigarsa ta baya wancan kuma ya kama shi ta gaba wannan ya tunkuda shi kuma sai ya zame shi kuma sai ya kiye yadda za ka ji shirme shi a wajen sama ya za a yi da aka kama rigarka ya za a yi ka yadda ka faɗi shi kuma sai yadda ya faɗi duk za a yi maka wannan kwabar kai kuma mai kwakwalwa kana ji yaro yana fada sai ka san dabarin da za ka yi to da yadda ya faɗin shi bai iya tsalle ba ne ta yadda a ai da yi tsallen ne har ka gano wata girma wani ya kai kafa ya tatike shi shaidan yara za a karbi ta wannan babin amma aka ce da kwakwalwan alkali alkali ya aiki da kwakwalwansa ba kawai su zo su baka shaida ba shi ma aka ce lidarura corroboration ko shi ne dai magana a common law ɗin ma mimman tardauna yawwa amma shafi'iyya suka ce ba su yadda da maganar malikiya ba maganar yaro gaskiya da hanafiya duk suka ce sun kore kuma gaskiya dalilinsu yana da ɗan ƙarfi amma na malikiya kuma ya fi ƙarfi saboda me saboda in ba haka ba za a zubar da shaidan gaba daya za a zubar da haƙoƙi gaba daya shi kuma alƙali kullum abin da yake nema kamar wanda ruwa ya ci ne ko wuka ka miƙo zai kama ko takwabi ka miƙa zai kama to alƙali abin nan me ake kiransa mafi ƙarancin abin da zai taimake ka kaɗan hasko wani abu to alƙali zai aiki da shi lauya zai aiki da shi shari'a za ta yi aiki da shi kotu za ta yi aiki da shi da saboda haka sai aka samu amma su hanafiya da shafiya suka ce a'a Allah cewa ya famin rijalikum ya za ku kawo min su biyanikum sannan Allah cewa ya zawai adalin minkum yaro kuma ba adali ba duka wayannan ayoyin haka ubangiji ya faɗa saboda haka ba za a saka su a ciki ba masala ta gaba Matsala ta gaba, matsalan idan an saka mata biyu matsayin namiji ɗaya ne, to hukuncinsu ya zama hukuncin namiji ɗaya kenan, haka ne ko? Kamar yadda zai rantse shi kaɗai idan babu wani shaida na biyu, ko kuma kanda mai kaya za a sa shi rantse da shaida ɗaya. Ko? الشاهد واليمين تو كذلك يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه الوضية haka ma da mata biyu ne kadai aka samu to zai rantse masala ta gaba mimman tardona min shuhada'i din nan wanda kuka yadda su yi shaida malikiya da shafi'iya suka ce kawai ba dan an ce muku shaida kawai zama shaida ba dole sai an bi ka'idan shaida ma'ana yanzu babban shaidan mu za a ce musulunci ai ko za a ce wannan musulmi ne to musuluncin ka kadai ba za a bar shi ba ba za a batta abin nan kawai musuluncin ka da yarda a wilaya ce azima dole sai an yi bincike kai ba makarici bane bai saba a har ba a taba hada baki da shi aka je aka yi shaida aka cuci wani ba me alakansa da wanda zai yi wa shaida duk sai an yi wannan bincike din sannan a barka ka zo kai shaida nan gurin matsala ta gaba ka ce an ta zilla ihda kuma ta zakira ihda mulkura dole mata biyu ne in namiji da ya ka samu ya zama na matan su zama guda biyu don in ɗaya ta ɓace ɗaya ta abin nan ɗin ɗaya sai wasu ka ce to me yasa namijin ko da mace ɗaya aka samu ba za a karbi shaidan ta ba namiji in ta bata ya tunatar da ita saboda su mata suna da yawan rudewa saboda an kira su naqisatu aqlin wa din aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin su ba su da kwakwalwa ba su da iya fitar da bayani dalla dalla suna da rudewa in dai a gurin kusuma ne a gurin matsala ne to filki sabi zai rumubi suna da matsalan bayyana bayani dalla-dalla da za a gane yanzu nan matarka a gabanka ai tana da gaskiya kuna tattauna da ita abin da kasan tana da gaskiya kana jira ma ta fito maka da gaskiyan nan ka gane sai ta rude kana jefa mata magana guda ɗaya sai ka ta rude yasa ake so ake daga musu kafa ake bin su a hankali su kuma su gane cewa bin su da ake a hankali a zo da Allah yi min bayanin kaza su me kake haka me hakan da kake yi wai ina magana a bisa yana yin haka yauwa na san bai san me nake faɗa ba shi yasa yake haka baka da mata ina magana kana haka yau she ce ni ne ashe bai san ma me nake faɗa ba yauwa ai ko me mata ɗaya ba zai wannan maganan ba eh Imam al-Qurtubi yake cewa haka dai Allahn da ya fi mu sanin hikima ya ce mata biyun ake so kuma su su tunatar da kansu saboda akwai abin da in kai ka tunatar da ita ruda ta za ka yi amma su ya su mata suna tunatar da sunansu sai ta ƙara bayani ma aka yi na ba ku wannan asamin dai duk abin da ya shafi cases ne kai ko syndicate syndicate da ake yi na discussion in kana so ka samu rudani ka hada maza da mata amma syndicate na maza daban na mata daban mata ku zakulo bayananku wallahi in hada su kai da maza za su ba za ka samu abin da kake so ba amma mata da mata suna tunatar da abubuwansu dodar ba kwana ba rigima haka za ta fito balo-balo kuma in za su isar da sakon sun sai da za su isar da kowa zai gane amma inda kai ne kai maganar kama ba sa ganewa wani imamun kurtubi abin da ya faɗa kenan ya ce ubangiji ya faɗa har kake tunanin ya ba za a haɗa da ka za a yi ba ai allah ne ya faɗa in ka haɗa mata biyu kuma kullum suna mitin nan kuma za ka yi tafshan wahala ai kullum mitin ɗinsu bakinsu ɗaya akwai matsala eh dole in sun yi mitin ka shigo ka ce a sake mitin din ko da a sake tattaunawa ni'ima ce Allah ya hada maka matanka ni'ima ce Allah ya mana albarka fadin Allah madaukakin suke wala ya aba shuhada wa idza badu shedun nan in an kira su karki suke amsawa amsawan su anan wajibi ne ko mustahabbi ne malam aliyu a wajen jumhur mustahabbi ne a wajen Dawudu Zahiri, Zahiri bin Ashur, Imamu Tabari wajibi ne su amsa. A common law shi ma akwai gunda yake zama wajibi, akwai gunda ma kai mai ƙara ma za ka shiga za ka iya shiga cikin matsala. Akwai gurin da kai da kake amsawa kai ma za ka iya shiga matsala. To mu ma a shari'a kusan hakan ne, mu ma a shari'a Islamiyya kusan haka ne. Akwai gurin da za ta yi zama ba wajibi a gare ka ba. kaman gurin da kake ga haƙƙi ba zai taɓu ba za a ɓata maka lokaci ne kana tafiya kasuwanka a ce sai ka yi shaida kuma gashi kes ɗin ya fito fili kana ga a cikin kwana ɗaya biyu za a gane yadda bayanin yake ba wani abu mai halaka ce kai wannan ba sai na je ba kana da fact ka je ƙarasa kayanka amma a gurin da ake ga lallai idan baka zo ba haƙƙi zai taɓu to in baka je ba ka saba wa Allah matsala ta gaba kes ne ake yi kai da kake ne ka kai kara complainant ko kai da ka kai kara aka ce ina shaidu ka ce wallahi ba zan iya tina mutum daya ni da zai iya shaida min a wannan kes din ba ashe kai ka manta ne tare da ni aka yi wannan abu ni kuma sai na samu labarin ka kasa kawo shaida ni kuma na san ni shaida ne ya alamarin yake nan gudun malamai suka ce wajibi ne har wanda suka ce mustahabi ne a wannan lokacin suka ce wajibi ne ka je ka ba da shaida saboda mai za a samu da ya alhaq har ma suke kafa dalili khairu shuhada alladhi ya'ti bi shahadati qabla an yus'alha mafi alkhairin mai shaida shine wanda ma ba a tambaye shi ban yaga zai bayar ya je ya bada wannan shaida din duk da cewa wasu a cikinsu suna ganin suna ganin ba za a wajabta masa ba tunda ba ambace shi ba amma dai magana fi inganci lalle wajibi ce saboda Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah masala ta gaba kai ne aka yi ka zama shaida rubutun kes ɗin ma kai ka rubuta a lokacin shaidan kai ka rubuta kai signing bayan shekara goma ko nawa makamancin haka sai aka sai aka neme ka yin shaida sai ka zo gaban alkali aka ce wani ya kira ka shaida kai ne filin nan da aka bashin nan da aka bayar na miliyan biyar an ce da kai aka yi ya ce ni ko ce ya ka ce ga takarda ya kai ka rubuta ma sai karba ce wallahi rubutu na ne wannan sanin din fa ce sanin dina ne duba da kyau ba a yi fekin din sanin bacin na wane fa ni rubutu na ne sai ce amma wallahi na manta ya ce amma ni na manta yaushe aka yi ya aka yi ni yaushe ma tukuna wane karbi bashi a gunka ya hukuncin wannan shaida ne ya hukuncin wannan shaida ne malamai suka ce galibin malamai suka ce ai rubutunsa kadai da ya zo ya shaida muku wannan rubutuna ne ya isa shaida domin ai ƙur'ani cewa ya katibun bil'adili ko kuma ba ku nemo shi ba sai da adalcinsa ya rubuta yadda da cewa rubutunsa ne ya isa ya zama shaida wannan shi ne kwamallon shi ba ya tabbatar in dai an ga rubutu shike ya wadatar balle kuma a ce ya zo ya ƙara tabbatarwa rubutunsa ne haka signing shi yasa karka kuskura a zo shaida ka yi sadin kadai a zo a ce to yanzu an sai da filin nan ne karbi ka yi sadin ina gunda zan yi sadin ka sa haka ake fada ina ne gunda zan saka hannu barista ne kadai zai san me yasa nake dariya alkali ne kawai zai san me yasa nake dariya kun san ita kes na alƙalanci an yi alƙalanci kaza ana ba laifi bane a zo a faɗi yanayin alƙalanci amma ba za a faɗi sunan wayanda aka yi wa ba mutum kaza za ka iya faɗan sunan da ba haka ba ma don ka ba mutane labari alhaji audu ne da alhaji ibrahim duk kakanina ne karkace na taɓo gidanku eh hada iro alhaji ai saboda haka suka samu matsala alhali kuma ba asalin sunan ba ne a gombe ne sai ka ce kes ɗin ya zo min daga gembu sai ka rubuta kayanka kana tarawa haka kuma aka ce su ma malamai da suke ɗan wasu cases ƙanana a cikin gida wanda ba na hukunci ba na shawarar saboda malami baya kes na hukunci a gida shi sulhu yake yi turin wani kesin za ka iya rubuta su ka tara su amma ka sa su na kyan da ba za a gane su waye ba saboda mutane su ɗauki ibra alkali yake ban labari wani an yi kes da shi aka zo aka bashi takarda ya sa hannu kai barin dan fito abin saboda gaskiya su shiga taitayin su abin nan jaura bai a taba min a taba min mai anguwa a taba mai anguwa kar ya fita sai ya ji kes din nan shi wannan wani mai anguwa ne ko a waje zaka ji a speaker shi wannan wani mai anguwa ne aka sai da fili gona kai gonan nan hekta goma sha biyu ne aka zo aka dan ce ga dan abin da ake karban shaida irin dai abin da za a kafe alƙalami da shi yace to ina gun da ake sanin yayi sanin bai tsaya ya karanta ba kenan jauro da hakimi da dagaci da masu shaida ko karanta kwanan nan sai rigima ya tashi wajen alƙali alƙali sai ya kira su hakimi ya duba yace kwarai na san da wannan amma ni a hekta hudu na sani sai aka ce to gashi an rubuta hekta 12 yace kwarai ko kuma na yi sani aka ce to me yasa kai sanin yace to ai ban karanta ba to kaga ya shiga matsala dole ya tabbatar da wannan shaida saboda haka duk abin da za a baka ka karanta ka zama wani profesa da ya taba rike hukumar zabe a Najeriya ba a wani profesa ne rike hukumar zabe daddaya daddaya ake karantawa ko koma ne ba a sa ba sai ya ce a sa koma kun yadda haka report ɗinku yake wannan komanta eh kun yi adopting eh to mu je shine wani yamin abin da ya ban dariya ana ta maganin yadda aka yi zaben sai wani ya ce this professor dikano ma'ana dai yana nufin wannan professor yana cikin mutanen da har irin ciniki na intanet din nan terms and conditions din nan ko shafi 30 ne ya ce wannan mutumin nasa sai ya karanta wasu mu ba ma karanta wannan terms and conditions din kana zuwa ya ce terms and conditions bab agree kawai wallahi wata ran zaka shiga matsala agree din nan terms and conditions daure ka karanta shi gaba daya to so da aka shi alkali shi mai shaida ko wani hakimi ko wani dagaci ko wani waye ka tsaya ka karanta in baka gane baka ce me kuke nufi da nan za a biya a wani wata ne da aka saka 20 ga wata mai zuwa wani wata mai zuwa na musulunci ko na wannan a'a akwai gyara a takardar nan na yadda zan gushe da aje a gyara ta a dawo da ita in ba za a gyara ba ne ba zan sa hannu ba saboda sakacin mu fafa yanzu fa in an tashi buga takardar shaida ko ba a tuntube ka ba kuma sai a rubuta sunanka shaidu Umar Garba Dokaji Muhammad Dr. Muhammad D Yusuf abubakar sadiq musa ka zo ga sunan kama aji kawai sanin ake so kawai ka yadda dole mu gyara wannan waliyaktub bainakum katibun bil adl shin miji yana yi wa matarsa shaida mata tana yi wa mijinta shaida nan gudun malamai suka yi sabani magana mafi inganci za a iya samun son zuciya miji zai nuna son zuciya wajen goyon bayan matarsa kamar yadda mata za ta samu uba ba zai yi wa ɗansa shaida ba ɗa ba zai yi wa ubansa shaida ba don matsala ce da za a iya samun abin nan duka wayannan matsalolin har a wasu wasu wasu fil har a wasu fil ana ba da shawari kar uba ya shigo harkar ɗansa kar ɗa ya shigo harkar ubansa har ana ku likitoci ko har a likitanci ba a yadda kai wa kanka treatment ba kamar yadda ɗanka inda hali nemi likita ɗan uwanka ya masa treatment babanka inda hali nemi wani likita ya masa treatment ya duba shi saboda kai tausayin babanka zaka duba ya warke da wuri a sha TDS TDS ne nawa dai sau biyu ba eh yawa a to mene me me me yawa bidi ko yawa to bidi ne dan tausayin babanka ya kasa masa TDS kawai ya warke da wuri kuma wallahi ba za ka tuna consequences da bala'in maganin ba babban abin da za ka tuna tausayi da yanzu ka ga babanka ya tashi sai ka rubuta amma wancan likitan shi ma zai tsaya bi ka'ida ba na so in kashe mahaifinka ba na so na yi kaza a'a yanzu a je a dawo ta irin wannan babuka har shari'a akwai tausayi matsala ta ƙarshe imamul kurtubi ya ba da wani shawari harkar shaidu wanda ba zan shigo da ita anan ba zai buɗe wata ƙofa faɗin allah madaukin suke wala ta samu wani taktubu sagir na kabirar gida ajali wannan ƙarfafawa ne cewa bashi komi ƙanƙantansa komi girmansa a rubuta shi wannan zai taimake mu wajen rashin samun rigingimu a tsakaninmu ayar ta dauki akwai matsaloli da yawa karkashin ayar ayar dai amma waɗannan sune manyan matsalolin da nake ganin insha Allah mun faɗi abin da ya sauka karkashin aya aya ta bashi insha Allah ta'ala saboda haka ko tsakanin ɗa da uba tsakanin mata da miji tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa idan za ku yi bashi kuke rubutawa kar ku bari haka saboda idan wanka ne uwarku ɗaya ubanku ɗaya kun yadda da juna to ƴaƴansu ba wa zai iya rasuwa ƙani zai iya rasuwa ‘ya'yansu ma haka ne sun yarda da juna ‘ya'yan baffani to sai a zo sai a samu rigingimu a cikin famili amma kun rubuta bayan shaidun gefe sun yi sai ku kira ‘ya'yan kuma ku ce to kun ga wane yana bi na kaza na karbi kaza wane yana bi na kaza shi kenan an rufe wa'annan matsaloli ɗin aboki da aboki galibi ana haka idan kai ka yarda da abokinka shi abokinka ya yarda da kai matarsa ta yarda da kai ne ko ɗansa ya yarda da kai sau nawa ake samun mutuwa a zo a samu rigingimu mata su taso ‘ya'ya su taso wasu na gefe su taso saboda kai kana ga a ci mutuncin abokinka saboda kana ga kuna da kusanci kar a yadda sai an rubuta a rubuta a yi tautikinsa a yi photocopy a ajiye kuma ake tunatar da juna shaidu ake buga musu waya ake cewa kayi shaida akan abu kazafa lokacin ya kusa ko kai ne ma za a ci gaba da tuntuban juna idan muka yi haka za mu zauna lafiya abu na ƙarshe ‘ya'yan uwa bashi ina ƙara maimaitawa bashi idan ba ya zama dole ba a halin da muke ciki karka karbi bashi sannan a halin da muke cikin mu yanzu ne ya fi cancanta da wajaba a rubuta bashi saboda yanzu mutum ka rubuta bashin ma ana rubuta na ƙarya collateral ɗin nan da ake gani ana karɓo collateral na ƙarya a yi takaddun ƙarya a karɓi bashinka shaidu ana haɗa baki da shaida to in hadda shaida za a haɗa baki ina kuma wanda ba a yi shaida ba mutum in ya ga za a walakanta shi za a yi kaza zai iya duk ƙaryan da ya ce ƙarya kake ba bashin ba wani kwanan nan ana wani kes na bashi na zo ina tattaunawa da shi abin da yake fara yake cewa malam ni dai abu da nake nema amma ya yadda ina bin sa bashin na ce eh aisha sa ma ya turo ni kaga kenan hatsarin mutanen mu fa shi yanzu damuwarsa ya ma yadda ya san zai iya cewa bai yadda ma ana bin sa ba shi wallahi tallahi kalmar nan sai da na jirras kuma kudi mai yawa wallahi malam yace ya ma yadda tukunan ce a ai shi yasa ya turo ni mu zo mu ga yadda za a yi samu fita ma'ana yaddar ma da matsala to kar ku manta fa a zamanin a manzon Allah aka saukarwa ayar nan fa ake magana sahabbai ku rubuta da imanin sunnan ina ga mu duk gari in Allah in ya waye imani ƙara rauni yake yi duk al'ummar da za ta zo bayan imanin ta rauni yake karuwa tsakaninmu da manzon Allah shekara 1400 da wani abu imanin ba ya riga ya abin nan ba duk HIV ya kama shi tuberculosis da ciwon zuciya yana cikin matsala imanin na masu asalin imani lafiyayye ma an ce su rubuta balle mu a lokacin namu ƙarya ita ce asali yanzu kusan ta fara zama asali alƙalai ma suna taimakawa ɓangaren da suka ga kawai ya fi dacewa a taimaka masa wasu alƙalan alhamdulillah muna da alƙalai ɗaya wanda suke tsayawa akan irin wa'in na wa'in su ne kiraye-kiraye kar ka zama za ka ci bashi sai ya zama dole kar ka ba da bashi haka kawai sakaka kai ma sai ya zama dole wallahi wasu har sun ɗora matakin kansu in na kunya ya zo neman bashin dubu ɗari da su bashi dubu ɗarin gara su bashi kyautan dubu goma su bashi hagu gara na yi kyauka yi kyauta kai sadaka don a zauna lafiya don kar mu zo mu samu matsala al'amarin fa bashi da kyau kai kuma mai karɓan bashi wallahi in ba ya zama dole ba kar ka ɗauki ƙarya a rayuwarka akan abin da bai kai a neman bashi ba ka je kai ta cin bashi kai ta tarawa akwai mutumin a yadda ya auri matarsa budin da Allah ya masa har tattalin arzikinsa ya kare a haka ake tafiya sai ya ci bashi ya yi rayuwar jiya akwai wannan kariya ce Allah ya mana taufiki subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh